na bismillahir rahmanir rahim matashin karatun mu na gaba shine al-ijazu wal itnabu wal musawa duk wanda zai magana wani lokaci za ga ya takaita magana wanda mutumin da ya ci duka ko aka zalunce shi me yake cewa Allah ya isa kai dai a cikin dai garin Hausa da ka ji Allah ya isa ka san menene ana kuka ne ga Allah Allah ya ji ya bi da dagi ko gane yawwa to wani lokaci zaka ji mutum ya takaita magana wani lokaci kuma sai ya cika magana an tambaye shi ina ne gidanku gidanmu na babban dodo ne kusa da filin kwallo ta gefen dama akwai wani shago da gaban shago akwai tukubin tsire hab ai ba tambaye shi gwanan ba ka gani wanda ya yi itinabi kenan ya yi itinabi ya cika magana hyperbole musawa kuma shine a zo da magana ya yi daidai da menene a zo da lafuzza cikin magana ya yi daidai da ma'anar ijazi shine a takaita magana kun gane ko ijazi takaita magana yanzu dai ko da ke za mu zo su ga baki da al-ijaz shine takaita magana wal itnab shine yawai tsawaita magana kawo waɗansu abubuwan da ba a tambaye ka ba amma kai sai kawo amma idan fa in ka tsawaita magana ka kawo wani sabon da ba tambaye ka ba sai amma ka sai kawo saboda wata wata fa'ida ko kuma wata manufa ta luga to wannan ana ce mishi itnab in ko ba shi da amfani ana ce mishi ishab ishab misali kai yau fa akwai alamar ruwa sai ne ce eh gaskiya ne yau an yi ruwa kuma ka gama na sai gonan kwanaki ba har ma an fara har ma an gyara min gonan na maji na so iri da sauransu yanzu shi wanda yake cewa an yi hala an yi ruwa yau ina ruwan shi da maganin gonan ka da sauransu ya yi ishabi nan to Allah ka samu dace to musawa shine gayi nan cikin ka'idan mu al musawatu an takuna al ma'ana bi qadar al alfaz ma'anan da ke kunshi cikin jumla ya zanto yayi daidai da lafuzza da lafazin da ma'anar in ka auna ɗaya ne auna wanda za ka amfani da kwakwalwarka ne sai ka auna da ma'anar da lafazin sun yi daidai wala alfadu bil qadr ma'an lafazin sun to gurgudan ma'ana la yazidu ba'daha ala ba'd babu wani wanda ya kada kan wani al'amsala ga misalai nan qala Allah qala ta'ala Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajduhu inda Allah duk abin da ku gabatar da shi ne alheri za ku samu sakamakon sa a wajen Allah kun gani to hadisi ya nuna wata ko kuma aya ta nuna kafiri zai ce ya laita ni kuntu turaba wannan ginin to za mu iya fahimtar shi a yau na yau ba za mu iya ganewa ko wannan abin da za mu iya ganewa shine duk abin da kai na alheri Allah zai baka ladansa shikenan kun ga ai ma'anan yayi daidai da lafazan shine almusawa kawai mun gane shi ko shine almusawa to sai na biyu kuma wakala ta'ala Allah subhanahu ta'ala ya ce wala yahiqul makru sayyi'u illa bi alihi al makru sayyi'u mummunan makirci la yahiqu bai samun kowa watan sakamakon mummunan makirci bai samun kowa illa bi alihi sai masu ita su ne yake yake fada musu yanzu nan banda wannan ma'anan komowan sakamakon makir mummunan makirci ga masu ita ba wani abu da zaka iya fahimta kuma nan to wannan shine musawa wa qala nabigatu zubiyani munabigatu zubiyani ya ce fa innaka kallayl alladhi huwa mudriki kai kaman daren nan ne wanda yake riskata wa in khilta koda ka zata cewar annal munta'a lallai manisanta wasi'un anka yana da yalwa ga barinka wato ma'ana a nan yana magana ne shi na bukatar dubiyani yana magana ne da noman bin munzir ko wa yushbihuhu fi hali sukhtihi bil layli yana kamanta shi ne da dare yayin da yake mai fushi fi annahu ya ummu kullu mutinin cewa ai idan ya fushi ko ina ko sai ga mai mamaye ko abin shi to kaga nan ma'ana nan bi qadril alfaz wal alfaz bi qadril ma'ana shi ma nan musawa kenan wa qala tarafa bin al-abd tarafa bin abd yace satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila yawa ma kunta jahila duk abinda ka kasance ka jahilce shi satubdi lakal ayyamu yau da gobe za su bayyana maka da shi abinda baka da ilimi akan shi yau da gobe za ka samu ilimi akan sa wa yatika bil akhbar liman lam tuzawwidi wa man lam tuzawwidi wanda baka taba bashi kwandala ba guzuri baka taba bashi ba kwandala baka taba bashi ba sai ya cika bil akhbari zai baka zai zo maka da labarai kan abubuwan da baka taba tunani ba kana zaune kawai a kofar gida kana shan iska sai wani ya zo maka da labari ai yau Najeriya ta samu ci gaba domin kudin Najeriya ya bi ya ya ya ya ya ya muni ya fi dalar America ya yi tsada a kasuwan duniya yanzu nan kaga wannan ma'ana ce ta yi daidai da lafazi lafazin ma yi daidai da ma'anan wannan shi ne ake ce mishi ijaz a afuwan al-musawa mun bance wannan ko to mun muhadi da ijaz to al-ijaz shine takaita magana takaita magana a kawo magana takaitacce amma ma'anan mai yawa ka'ida tana cewa al-ijazu jam'ul ma'anin mutakathira tattaro ma'anona masu yawa ta hatar lafzul kalil karkashin dan lafazi kadan mal ibanati tare da bayyanar da ma'anar wal ibsa da fasaha wa huwa nau'ani to shi ijaz din nan nau'i biyu ne ijazu qisarin akwai abin da ke ce mashi ijazu qisarin wa yakunu bi tadmin al ibarati al qasira ijazu qisarin kan kasance ne ta hanyar kunsa in jumlola gajinjerun jimlola a kunsa su ma'ani kasira a kunsan musu da waɗansu ma'anona gajejeru min gaida hadfin ba tare da an share wani abu ba kaga lafazi na kunshe da wani ma'ana gajere irin shi wani lafazin ma haka akwai ijazu hadfin ijazu hadfin mai kunu bi hadfi kalima shi kuma yakan kasance ne ta hanyar share wata kalma au jimlatun ko kuma share wata jimla au aksara ko kuma fiye da haka ma na tu'inu al-mahzufa tare da alamar da ke nuna akwai wani abu da aka share yaya ka ci abinci kuwa yaka ce eh baka takaita magana ba me manan eh eh na ci kaga sai ka share wani abu ko to ijazu hasbin kenan ijazu hasbin kenan to ga misalan mu nan qala Allah ta'ala Allah ya ce ala ku saurara lahul khalqu wal amru lahul khalqu yin halitta nasa ne wal amru da gudanar da al'amurra waki gudanar da al'amur nan ya shafi yanda yake kula da rainon kowa gudanar da al'amurra ya shafi yanda duka muke kai komo ba tare da mun karo da juna ba wata rana a daidai tudun guda an gona a mashin zan tafi sabon gani bajaj kasan yan bajaj akwai shogin gudu galibi muka zo daidai wajen rana ba na tudun wada gafin motoci na wucewa haka mutumin nan ya sassaƙa ya sassaƙa yau ya shige wani ya zo shi kuma gafin motar tana tafiya malam ya zo a gujin gaske ya waje ba a ce ya tsaya kawai ya shiga daga gaban direbin nan fiw kawai ya wuce abin shi sai ce ikon Allah wannan fa shine dabbiyar lamura ka dubiye mu dukkan mu muna cin abinci ka sa abinci ka tattauna abincin na har kashi ka tattaune ka gaigaye nama amma har ka gama baka tauna harshen ka ba wage waye gudan waye je maka maka gudan gudanar da wannan Allah wani ya sha rake ya sha rake sai kalli rake ce ce ga rake ce ikon Allah kawai ba kasa ka shuka shi ba to zaki rake ya ya ga kokolwa wani yanzu in ka dubi ayyukan mu da muke yi kai ko mun da muke yi yanzu ba wannan ibarar yudabbir al'amura ta fa dauke komai ba kun ga ijazu kasarin kasarin gida nan kun gane to Allah ka sa mu dace kai ai malam iyakan fasaha ta kare anan wallahi malam yudabbir al'amura yana gudanar a lahul khalq wal amr kai afwan yudabbir al'amr shi ma shiga nan eh lahul khalq wal amr yin halitta da gudanar da al'amuran din Allah ne din suna hannun Allah ne yau wani ya mutu yau wani ya aure yau wani ya balaga yau wani ya shiga firamare yau wani ya shiga sakandare yau wani ya fara kasuwanci yau kuma wani ya kama hanyar tafiya yau kuma wani ya isa yau kuma wani ya budurwa yau wata ce saurayi haka dai duk abubuwan na yadda ya shiga cikin wal'amur lahul khalq wal amr wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-da'ifu amirur rakb mai rauni shine shugaban shugaban tawaga nan shi ma duk ya shiga domin mai raunin nan duk wanda ke cikin tawaga ayari ana tafiya tare da shi idan shi na kallon mai raunin nan ya za a yi taimaka mishi ya za a yi mishi kaza wancan yana kokari ya taimaka ta wajen kaza wancan yana kokari ya ga ya za a yi ya taimaka ta wajen kaza kaga nan ma shi ma akwai ijazu kisarin anan wakila la wakila li arabiyyin wannan balarabin kai aka ce masa ya suka malan yana jan raqumma kafira mas kafiran mai yawa aka ce musulman hadal mal kai malam duk waɗannan shanayen naka nawaye raƙuman nawaye faƙaɗa sai ce lillahi na Allah ne fiye bi amma a nuna kaganin ya takaita magana kaga yana nufi kaganin in aka ce Allah shi ya halice su kuma shi ne buɗa min hanyar da na samu wannan kuma shi ne kaza duk wata ma'anona da dake alaƙa nan duk sun shiga nan to ijazu kisarin kenan kala ta'ala Allah ya ce to ga ijazu hafifin nan waje a rabuka wani malaku saffan saffa waje a rabuka kuma na tashin alkiyama ubangijinka zai zo wani malaku da mala'iku saffan saffan sahu sahu malamai suka ce nan akwai wata kalma da ba a kawo ba kaddarawan shine waje a amuru rabbika wani malaku saffan saffa to kaga ashe ba wani lafazi ko a yanda malamai suka faɗa haka to wannan shine ijazu hafifin ijazu hasbin an takaita magana ta hanyar share wata kalma Allah yana cewa kuma aya ta gaba qaf wal qur'anil majid ku duba din da kaga shart sai kaga menene shart jawabu shart ko to idan da kaga kasamu rantsuwa to shi ma akwai jawabin sa wannan formula ce ku rike din da kaga an yi rantsuwa to akwai jawabin sa misali yasin Allah sai ce ya sani wal qur'ani lakim ina rantsuwa da wannan alqur'ani mai hikima sai ce mene innaka laminal musallina wallahi kana cikin manzanni to kaga ina ne ina ne jawabin kasam din innaka laminal musallina wannan ku rike shi ko ina ne yawwa ku rike formula ce wannan yawwa masu musabaka kuma ka ji su tun tafsiri aka ce maka irin wannan tambaya aka ce maka ina jawabu aka ce qaf ko kaza wal qur'ani sai aka ce ina jawabul qasami to kallo da ke ko dai ganshi a gaba karara ga Allah ya kawo ko kuma an boye shi sai sai a kaddara kun gani ka misali nun wal qalami wama wal qalami wama ma anta bi ni'mat rabbika sai mene kuma ka gani to din da aka kawo alƙasam rantsuwa to akwai jawabu labudda ne kuna fihi jawabun ko lahu jawabun to qaf Allah ce qaf shine fi sanin me yake nufi da qaf wal qur'an al majid yana ina rantsuwa da wanda littafi abin karantawa al majid mai girma bal ajibu an ja'ahum munzirun wai sun yi mamaki ne saboda wani mai wa'azi ya zo musu mai gargadi ya zo musu minhum daga cikin su to kun ga wal qur'an al majid akwai wannan ai kasam ne ko wawul kasami yawwa rantsuwa ne anan to akwai mene akwai amsin shi akwai jawabin sa me ya jawabin sa din ko dai zan tun innakum latuba asanna wallahi za ta tashi ku kuma kamancin wannan akwai wani jawabi wanda yake ba kawo ba kamar yadda malamai suka ce wa kana ta'ala fi hikaya Musa alaihi salam ma'al ma abin da shu'aibin Allah ya kawo labarin annabi Isa Musa tare da ‘ya'ya mata na annabi shu'aib fasaka na kuma sun mata wallah ila zilkun sun da ya iso madiyana walan ma ware da ma a madiyana waje da alika umarta minin nasi ya skuni waje da min dunihi min mura'ataini ko min dunihi min mura'ataini ko min dunihi min dunihi min dunihi min mura'ataini ko min dunihi min mura'ataini abu amur ko na'am yawwa bayan ya ɗiba musu ruwa ya zuba musu sai suka tafi sun matawalla ila zulli faka mene haka ne yawa sai ya koma inuwa wa qala rabbi inni bima lima zati ilayhi min khairin fakir yace ya Allah ina bu- ni mabukaci ne dangane da abin da ka sauka na alheri faja'atu ida kuma tamshi ala istihya'in sai ga wata can sai ga wata tazo cikin su tana tafiya a cikin kunya qalat inna abi yad'uka li yajrika ala maj'adil ma saqaitalna sai ce mushi baban mu yana kiran ka din ya saka maka ladan abin da ka shahid da mu kun ga nan an ce ne fa bayan da ya gama sai ya tafi inuwa ya ya adda ko can sai aka ce sai ga wata ta dawo daga cikin yan matan nan ta zo ta ce baban muna kiran ka kun ga ba a kawo sai suka tafi gida suka ɗauki ruwa suka tafi gida bayan sun tafi gida sai suka bani labarin abin da annabi musa ya musu bayan kaza kaza kaza kaza ya faru sannan sai ta dawo kaga duk ba kawo ba nan to wannan shine ijazu ijazu hafin yawwa wanda yake koda mai tafsiri kake yi sai ka fito da irin waɗannan abubuwa ka gani akwai su dai a cikin alkurani to Allah ya samu dace nan ne iyakan ko ko da wani misali to abinda Allah ya ba mu iko makaranta dai Allah ya ba mu ladan wanda ne kuskure Allah ya farta da kuskure ne ya ba mu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Gracias.